الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا تقصه ترني وتربيه الثاني hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan littafi mai albarka wato alfawzul azim والخسران المبين في ضوء الكتاب والسنة إلى جملة شافينا عشر النبي المبحث الخامس واتو بنشكي نبير شين وجود الجنة والنار الآن واتو شين samuwar aljanna da wuta a yanzu wato a yanzu da ake maganan nan wato aljanna tana nan mawuta tana nan Allah ka kare mu daga shiga wuta abin da yasa ake wannan magana saboda an yi ta samun sabani a kan firaq Allah akwai kungiyoyi waɗanda suke batattu to wannan nan batattun kungiyoyi wasu sukan ce aljanna da wuta ba sa nan a yanzu wasu suka ce ba sa nan ma kwata-kwata suka ce kawai ana tsoratar da mutane ne kawai saboda kada mutane su lalace sai a ce akwai wuta ko kuma saboda mutane su kirki sai a ce masu akwai aljanna amma suka ce duka wannan khayalat ne an ce khayalat shine sake-saken magana kawai wanda ba su da wani abin nan to shikenan idan an mutu ina za a suka ce in an mutu nan ma suka kasu wasu suka ce in an mutu ma ba za ta shi ba wasu suka ce an mutu mutane kawai sun je karshe ne saboda haka za a zo a ce an rasa su ne kwata-kwata babu su shi yasa wasu za ku gani kamar cikin nuniya da za mu gani nan gaba insha Allah Allah kan da za mu karanta za mu ga har sukan ki amfani da kalmomin rasuwa sai su ce a a mutuwa ne saboda mutuwa in an mutu za a tashi in ko an rasa to an rasa kenan kwata-kwata su a ganin su mutum ya mutu an rasa shi ya koma babu saboda haka maganan za a tada shi ba bai taso ba tun da babu wasu suka ce a'a mutane in an gama za su koma ne kamar duwatsu su koma sungun sungun kamar jama'a da za su koma su koma kamar sandararrun abubuwa kawai a kai inda rayuwar za ta kai kawai sai dai a yi tsaye ba gaba ba baya sai mutane su koma kamar duwatsu ba gaba ba baya wannan jin maganganun nan karya ne batattu ne masu waɗannan maganganun Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halitta bayansa kuma ya tabbatar da za a mutu kuma in an mutu za a tashi sannan in an tashi nan za a shiga rayuwa ta ƙarshe ita ce al'akhira ita ta fi kowace tsawo wadda ta fi gajarta a cikin matakan da mutum zai yi sabaka ne sabaka ta farko yana cikin ciki zai fito daga cikin nan nan ne ake yin ɗan watanni ko kuma a ce ma aksar abin nan din mujja na hamna a ce shekara biyar to kuma dai mu yi a ciki dai nan ne fi gajarta sannan wanda take mai gajarta ta biyu ta ce duniya ita ce in an zo koma mutum ya yi shekara ɗari to ba a kwatanta ta da daɗewa kuma da zai a kabari domin wasu yanzu suna nan sun yi shekarun dubun dubata suna nan a ƙasa kuma suna nan suna jiran ranar da za a tada suna kwanciya yasa wani malami yake cewa kakka yadda ka kwanta wurin da ba nan ake kwanciyar ba domin za ka je wurin kwanciyar kuma wurin kwanciyar ma ya sheka nan duniya wurin aiki ne ba wurin kwanciya bane a huta a yadda aka gana mu kwanciya na kabari nan ne mutum zai kwanta har kwanciyar ma ta ita tunda sai lokacin da aka kaddara wasu yanzu sun mutu qabilu da habilu yanzu duk suna kasa kuma su ne qabil shine shine farkon wanda ya fara mutuwa ma cikin bani adam to kuma har yanzu yana kasa kwanci yana jin ranar da za a tashi yana kasa to haka akwai lokacin kwanciya to za ka jira wannan lokacin yayi to in wannan lokacin kuma Allah ya taimake ka kaci kwanciya a nan ko ka kwanta a can daɗin kwanciyar ma za ka ji saboda da za a yi ma ta yi a ce ka dawo nan ba za ka yadda ka dawo ba za ka ce ba ka son nan wurin to amma wanda ya miƙe kafa a nan wurin to a can ba zai miƙe kafa ba abadan zai yiwa in ka kwanta da yawa a nan to kuma can kwanciyar da za a yi ga dogon kwanciya ga kuma kwanciyar ba daɗi to shine matsala to daga nan za a tashi al'akhira ita ce ta karshe shi yasa aka ce mata madarul akhira ake ce mata al'akhira hayatu al'akhira har da hausa ma sai mu ce lahira da warshi ne kawai ya hausa ce al'akhir mai rawar mai warshi ya ce lahir to lahira lahir akhir din nan shine karshen tafiya an koma kenan shi yasa wasu magabata za su ta kuka su ce dogon tafiya ba mutuwa suke tsoro ba amma safarun ne tsawilun wa zari la yuballighu ne ranan nan muka karanta Abdullah ibn Mas'ud sai je aikin Makka ya tsaya ya ce jama'a ku saurara ga wanda zai maku nasiha mai tausayin ku ya ga maku gaskiya kuma yana jin tausayi na Abu Abu Dharr al-Ghifari yawa ba Abdullah ibn Mas'ud Abu Dharr al-Ghifari yace ga wanda zai maku nasiha kuma sannan mai nasihan nan yana yi yana jin tausan ku yace jama'a ku bani labari na san dai kun sani cewa duk wanda zai yi tafiya yakan dauki guzuri wanda yake ganin zai ishe shi suka ce haka ne yace to ga tafiya gaban mu mun dauki guzuri ya kamata mu dauki isasshen guzuri wajen wannan tafiyar da ke gaban mu domin tafiya ce wadda ga nisa gaba a dawowa saboda haka kowa ya nemi guzurin da zai rike saboda wannan doguwar tafiya wadda in an tafi ba a dawowa ita ce lahira safarun tawilun abu huraira gaisuwa aka zo yana rashin lafiya aka zo gaida shi khalifa ya zo gaishe shi yace shi ba burin rayuwa yake ba yanzu ya tabbatar ya ji alamomin zai bar gidan nan babban masifar da ke damun shi wannan irin doguwar tafiya kuma ga ta da dan karamin guzuri abu huraira ko nike gaya mana abu huraira shi ke cewa ga tafiya doguwa amma guzuri dan kaɗan saura ta guzuri shi ne za a nema a nan da wasu sai samu ya aikin da kafin lokaci ya kure kadai bari wannan gidan ya rube domin rudun nan ya man bi duniya mushtagal wa warrahu tulul amal fal mautu ya'ti fujatan wal qabru sunduqul amal ya wanda ya rudu da duniya rudun duniya ya damai gurace gurace ya damai to yake cewa وغره طول العمر فالموت يأتي فجعة ita fa mutuwa ta kan zo ne sadda ba a tsammanin ta sadda ba ka zaton za ta zo sai ta faɗo kuma in ta faɗo shi kenan to da ka babu ba a jinkiri ba a jinkirta mutum ya ce wal kabar sundukul amal kuma kabari shine akwatin aiki in ka shiga kawai a rufe da aikin in akwai aikin a ciki akwai in babu babu magana ta kare kyau saboda haka wannan shine to wannan su kungiyoyin nan sun yi maganganu da yawa saboda haka ake so a san abin da aka yi magana kan waɗannan sirat aballa min dukkan su matattu ne aljanna tana nan kamar yadda za mu gani Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta ta ya kuma shirya abin da ke ciki wuta ma tana nan an halitta ta kuma an shirya abin da ke ciki hasali ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da aka tafi da shi duka ya gano ya gano aljannan nan yadda take ya gano kuma yadda wuta ita ma yadda take saboda haka shi ke ƙara tabbatar mana da cewa suna nan an yi su an gama an shirya su ana jira ko waɗanne ahlu ahlun da su shiga ahlul janna fil janna wa ahlun nar fil nar an riga an gama wannan tsarin ku daina bin sarrafa ba Allah batattu waɗanda suke ma Allah har akwai wani yanda yace ina jin Ahmadul Badawi shi magana kuma Ibn Arabi ma ya shi irin wannan magana irin waɗannan maganganun da yi yace wai shi ya roki abubuwa guda uku amma an ba shi guda biyu guda biyu kuma an ba shi guda ɗaya an ba shi hakuri an ce ya hakura na farko yace ya roki Allah tabaraka wa ta'ala cewa duk wanda ya zo kabarinsa to a kankare mai zunubai shi gaba ɗaya ziyarar farko aka ce an yi ma Ahmadu Badawi idan kuma wanda ya ƙara zuwa na biyu shi kuma to kada a bashi wani sakamako ƙasa da aljanna aka ce an bashi sai ce to yana roƙo a ba shi dama shi kuma ya je cikin wuta ya kafa tantinsa ya kafa tantinsa a wuta aka ce wannan ba za a baka wannan ba shi ne ce kun san abin da ya sa aka hana aka ce a'a ya ce saboda kada ya ma Allah ta aji Allah zani ai dai ka san ta aji ko rubutu yau wajen kai ma ka ƙara gyara ba ka dai ma Allah dan ya aiki ne menene dan ya aiki yace ai da an bashi ya kafa tantin nan a wuta sai ya rusa wutan nan gaba daya saboda ya ga mutanen su na tsoron wutan nan ana ta gaya masu babu suna suna ta jin tsoro to zai shiga wutan ne kata kata da ita ba wurin da za a sa ma wani tukuna sai Allah ya ki saboda shi Allah ya gano zai mai banna kisa ba yadda ba to kaji abin da yake kwaba ce za ka gani ku daure ku rika zo ko ba ku zuwa ku ɗauki madarajin salikin ku karanta nan ne za ka ji shafahatu kwashe-kwashen da waɗannan mutanen suka yi na maganganu wanda suka yi kwaba ba iyaka ba wani littafi da ya magana akan yadda aka kwaso kwashe-kwashen waɗannan mutanen kamar madarajin saliki tunda har na ibn arabi sai da ya magana ya ce al'abdu al'abdu rabbu rabbu abdu ya laita shiri wannan ban ji ba me yace ni malili ne ne ba ga ma bai ce haka ne yace wai bawa Allah ne Allah ma bawa ne yace kai san tunanin shi to wa zai sa wani aiki to Hallaj ma shi ma Hallaj na shi nana Hallaj shi ne yazo shi kuma yana cewa wai wai ma fil jubbati illa Allah wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna haka yace ya ce rigar shi ya daga rigar shi ya ce wannan rigar ba wanda ke cikin ta sai Allah ya ce wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna ya ce su fa auren su da alade da kare ba kowa bane face abin bautar su ne yan wahadatul wujudi kenan kowa Allah ne komai Allah ne ta suka yi sai dan ma fir'auna laifin sama da ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghayr da kawai tsayawa yayi akan ana rabbukum al'ala suka ce bai laifi ba kun ji to kaga waɗannan kwama in mutum ba gane zai ba in ba zai ta bi kwama ba haka yace ya fito to zo na ga waɗannan kungiyoyi za ku gansu da yawa za ku gani cikin aqidatu sahawiyya sai da kai magana kan wannan maganar cewa aljanna na nan kuma wuta na nan saboda akwai waɗanda ke ganin ba sa nan khayalat ne sake-saken maganganu ne abun fa dogo ne nan muka karanta cikin tufatu saniya wani ya tambaya wai wani yaro dan jahilai ne yana so ya san ilimi shine ya rubuto takarda sunan shi Muhammadu Sani daga Kano ya rubuto takarda zuwa ga babban shehi yace yana da tambaya ku taimake ni ya ku ginshikin duniya ya ku gausu ya ku masu bin dan mutane abinda muke so a taimaki dan jahilai jahili ne dan jahilai yake tambaya wai mene wa menene alakar jibrilu da manzon Allah yace wane ne yace bashi to yaro dan jahilai kana da kokari tunda kana da hamasa ta addini kuma kana tambaya amma ga amsa na yace farko dai menene ma alakar tambayar ka da jibrilu in dai jibrilu ne to kalma ce ta isa kuryananci ga abin nan dinta nan jibrilu abdullahi ake ne ba Allah ne ko ake sai ko aka ne mana ko yace ba Allah ne yace amma alakan wai cewa menene alakan jibrilu ko da maganan wahayi duka wannan khayalatu ne sai sake sake ne kai wani jibrilu da ke an so sako ya tafi daga sama ya kama annabi babu wannan magana khayalan wannan sake sake ne ana bari ne kawai dai a gaya ma jahilai saboda abun nan ne amma manya-manyan bayan Allah waliyai su ba sa azza sako daga wurin kowa daga wurin Allah suke an sa kai tsaye yana nan cikin tufatu saniya ta dafta ɗayiru mai gari har da zanen yayi ma dan kaga yadda suke an sowa su an taho daga Allah malaku zuwa ga annabi shi ko wannan Muhammadu Bakari kai zai shi ma daga wurin Allah yake an so sa mai shi nan bai ba ta jari to waɗannan su ne za ka gani ana ta magana shi yasa za su yi ta maganganu su ce wutan ma babu ko su ce su a a ba wanda zai shiga ma ko su ce a abin nan har wajen mala'iku ma ɗaukar rai su ce duka sun makar wani ma ya bi mala'ikan da gudu da sai daure ya ji mai mai dama ta yace a ya tadda mata tana ta kuka dauke mata kun karanta kuma da kun kowa ya karanta yace ya bi shi da gudu ya ji an biyo shi da gudu malaika na gudu ana biye da shi kuma aka je gaban Allah kafin ayi magana ya fata goran da ake sa ran ya zazzage kowa ya tashi ce to ina ka ka ja mana ka ja mana banna sai da ka bai da da da ka kwace wanda ya kace bai da ya ce ka bai da da ka bai da ka kai yanzu ka ja har da tsoro to duk aikin yau ka fata mun kai subhanallah ya ajaban ya zila hama fa to irin waɗannan duka karanta suna nan ku samu wannan littafin ɗan ƙarami ne ma mara wuyar karatu ka karanta abin ka kana daga gingine ma zai karanta abin ka risalatul da'i ila sunna ka ji da gwalgwalon da ke ciki ɗan ƙarami ne ko qayyim mun ta ma alƙawarin da za mu karanta littafin da ai amma tsoro muke ji nan littafi ne ɗan ƙarami ga shi nan ko qayyim kai ka ta karanta da kanka risalatul da'i ila sunna to ina nan kyauta aka buga littafin aka raba kyauta aka raba shi da saboda mutane su karanta don su kar su shiga cikin wannan rudin amma sai ba mutum littafi ya kai daki ya aje ya dawo ya ci gaba da jagwalgwalo wani ma littafin na da na iya da shi ke yawo amma kuma bai sa abin da ke ciki ba to hamma an fassara ma ko to ka ji ko eh to ka ji ma an mai hidima an fassara da hausa ni ba ma taɓa ganin na wasan ba amma dai wannan littafin in kana so ka ji da walwalon waɗannan abubuwan to za ka ji har maganar Allah shi tana na to duka waɗannan su suka rurusa abubuwa irin na aqida yana daga cikin aqida ka yadda cewa akwai aljanna akwai wuta saboda sai ce ashhadu anna alladhi ja'a bi muhammadun haqqun wa anna aljannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna sa'ata la afiyatu la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur wannan yana daga cikin usul ahlus sunna wanda la budda minhu sai ka yadda da wannan hasali ma cewa suka yi ko so ɗaya ne a rayuwarka sai ka taɓa faɗin wannan sannan ka cika cikakken mumin shi yasa aka yi littafin usulul iman aka yi bayanin duka irin waɗannan abubuwa a rayuwarka sai ka taɓa faɗi sosai ko so ɗaya ne karanci sai ka yi wannan in kun duba cikin alfarku bainal farq sai da ya kawo wannan da ya kawo kungiyoyin halaka ko ya ce dole a san kungiyoyin nan guda saba'in da biyu waɗanda aka ce kan wuta ne sannan kuma a san alfarka annabiya aka ware to sai shi ya ce bari ya fara kawo batattun sai ya kai alfurkatun najiya a ƙarshe saboda kowa sannan ya san halakakku to sai a ce mashi to yanzu ga ta gaskiyan kuma ka mutu a kai ka dore ka mutu a kanta ka san ta kuma kakka koma baya yanzu kankana wannan ka mutu a kai to a cikin usul ahlus sunna sai an kawo wannan a cikin littafin da muke karanta ranar juma'a kashiful gumma na imamul lalikai sai da ya wannan a farkon littafin ya ce shi a farko ya kawo wannan itiqad ne la budda min ba wasa bane maganan dole ne sai ka yarda ka taba faɗi so daya ko da yaran ina ne ko da nufanci ne ka faɗi kana kai ban nufe ne ka faɗi da nufanci ka kai ka ta su ko su ko kai kai sai bin ne ka je ka je wannan ne ko ba ka sani ba wallahi akwai matsala na ga wannan ko da nufanci ne a gaya ma ka fassara ka rika faɗi da nufanci yana ko da gogoranci kai kai gogoranci ya tsara ga a to gogora a ga boke yarwari daga gogogiri a can gari su kawo shi suke ce bagogiri su kawo bagogiri da wannan bai rabe da ya tsere ko wace ya guje musu kaga ko da wani yare ne ba ruwanmu mu da yare ba ma aibanta kowa saboda yare shi wallahi imani shine ma'auni inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum Allah baya kallon surar jiki cewa daga wani gari mutum ya fito kallon jikin shi ko kayan shi ko jikin shi ko wani abu kawai zukatan nan su ne ma'auni to zuciya a gyara ta ko da aqida take gyaruwa a samu ta samu haske to naka ko da wani yare kake ka koyi wannan itikadin nan ka yadda cewa ashhadu anna allazi da'a bihi dama sai ka ka ka yadda tukunna ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaskiya ne abin da yazo da shi gaskiya ne abin nan aljanna gaskiya ne wuta gaskiya ne tashin kiyama gaskiya ne sannan za a tada mutane a mutu a tashi kuma gaskiya ne dole ne sai ka san sai ka san wannan sai kuma ka maimaita ka taba bari a bakinka sai ka bari kuma yadda kalmar shahada in ka zo kana musulmi an haife ka a cikin musulunci shikenan amma sai ka faɗi a rayuwarka ko so ɗaya ne tashin farko in ka fara magana sai an saka ka faɗi ta tunda kayan ka shigo kana cikin tunda mahaifinka musulmi ne tunda a addini mahaifi ake bi ba wajen uwa ba baba ake bi a wajen yanka uwa ake bi wajen nama to in ka zo ka faɗi addini ka faɗi ka shiga cikin musulunci to ta wajibi ka faɗi a rayuwarka so ɗaya sai ka faɗi ita ma to haka wannan itiqada dole sai an yi yana nan cikin wannan littafin kashful gumma da littafin yana da wahala gaskiya samu ko da yake ba damuwa kai da shi bane sosai kuma da haka nan malara masu littafi za su iya kawowa amma dai muna karanta shi ranar juma'a mun yi nisa ma a ciki ko to ciki ne aka yi maganar cewa waɗannan gidajen guda biyu ka rayu iya rayuwarka kana neman Allah ya saka a na farkon aljanna kuma kai iya rayuwarka kana tsoro kada ka shiga wancan idan ka yawaita roƙon Allah ya sa ka cikin aljanna ita kanta aljanna tana taya ka addu'a tana roƙon ma Allah ita ma ya Allah wannan bawa naka Allah ka sa shi a cikina a rana kai so uku ma aka ce ita ma daga nan za ta arza ta ce wannan bawa ko wannan baiwa Allah ka sa shi a cikina wuta ma in kana roƙon Allah da kare ka daga shiga wuta kai so uku ita ma da kanta za ta roƙi Allah Allah ya kare ka daga ita to in kai ta yi a rayuwarka kana ta roƙo kana ta roƙo iya roƙon da zaka yi ta yin nan iya roƙon da zaka abin nan kai in tafiya ta yi tafiya sai ka ɗaga hannu ka roƙa ka ce ya Allah idan ina cikin ɗan aljanna ya Allah ka tabbatar da ni kada wani abu ya sa in zame idan kuma ka rubuta sunana cikin ƴan wuta ne Allah ka goge sunana daga ƴan wuta ka sa ta cikin ƴan aljanna kai mai iko ne akan komi wanda ya nuna mana yin wannan shine Umar dan Khattab radiyallahu anhu shi yayi wannan adda yana nan shi ma cikin kashiful gumman da muka karanta cewa Allah mai iko ne akan komai sabbitullahu ma yasha yamullahu menene ma'ana yamullahu ma yasha wa yuthbit Allah yana share abin da ya ga dama kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama ba mai tambaye shi la yasalu an amrihi wa hum yasalun ba a tambaye Allah in yi wani abu sai dai a tambayi mutane amma Allah ba mai iya tambaye me yasa kai ko me yasa baka yi ba ba ba bai iya tambaya Allah tabaraka wa ta'ala to naka mutum kaga zai dage to naka wannan gida yana nan kawai mutum yanzu kowa ya nemi wanda yake so shine ban littafin dawa shi abu biyu yake ta kawowa yana aunawa shi yasa tashin farko bango yace al-fawzul azim shi shi kake so to wal khusranul mubin ga sunan to yanzu ma wujudul janna wan nar al-an to daga nan kuma mutum zai zaɓi wanda yake so ananas bin malikin na dawo littafin ananas bin malikin radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi qissati al-isra'i wato anas radiyallahu anhu ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi qissati al-isra'i a cikin wannan kissa ta isra'i da aka yi da mi'raj aka ce thumma qala qala annahu qala ثم انطلق بي جبريل magana hadisin dogo ne sai ce sai jibril ya tafi da ni ana ta tafiya hatta taha ila sidratil muntaha har ya kai wannan sidratul muntaha inda daga nan ya suka sallama ko fa fa gashiyaha alwanun sai na ga wasu launuka daban-daban na kala abubuwa daban-daban sun lullube ta la adari ma hiya ya ce ni gaskiya ba san ma menene waɗannan launukan ba abubuwa daban-daban sai inda ya bayanin su kuma yayi qala thumma dakhaltu aljanna yace sai kuma na shiga aljanna aka kai shi ya gani kaga ya ga akwai ta kenan shi muke so a tabbatar da ba tunda ya shiga har ya gano fa idza fiha janabidul lu'lu sai gashi a ciki an sa akwai wasu tantuna manya-manya tanti janabis ku gan shi a ƙasa aljanabizu hiya al-khubar su ne manya-manyan tantuna wahidatuha jambaza shine wannan waqa fi kitab al-anbiya ay min sahih al-bukhari ay kadhalika haka yazo hada hada al-hadith dilala wannan hadisi yana a ko fi hada al-hadith dilala a cikin wannan hadisin akwai dalili da ke nuni hujja da ke nuna limadhhab ahli sunna wal jamaa wanda suke ƙara ƙarfi ga mazhabin ahli sunna wal jamaa annal jannata wan nar makhluqatan cewa aljanna da wuta suna nan an gama halitta su an halitta wa annal jannata fis sama ta kuma aljanna tana sama ne wallahu alam Allah shine mafi sani amma wuta sannan aka yi magana ita kuma inda take saboda haka aljanna na sama Allah ka sa muna daga cikin aljanna to saboda haka wa idza aidiha wa turabuha wa idza turabuha almisk sai gashi kuma kasan aljanna lakan wurin kasan da abin da ake jika ta da turaren miski ake jika ta turaren miski ne to kai zaka kalli turaren miski irin yanda yake turaren miski amma kuma da shi kasan aljanna da turaren miski ce وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم idan wasu watakila aka ce turaren miski za su gan shi kamar karamin tura musamman mata da suke sayen shi ma ɗari biyu suna ganin ara abu wanda suke amfani da shi ba na gaske ba miski kuna sayan mai sunan miski ne in Allah ya kai ki maka ki shiga Hilton ki sai kina son miski ki ga yadda ki ji nawa za a bari la iyaka wata kila sai dai mutum ya kallo amma mutum ya shiga cikin mis na gaske inda suke sai da mis na gaske ka ga riyas inda suka samu ɗan karamar kwalban nan a jiki mutum zai gane misk ɗin ba irin wanda muka wannan ba abun nan bane ko ko irin wanda suke zuwa su shafa makaba wannan misk ɗin da ake sa makaba in ka ga irin shi inda ake saida shi a cikin waɗannan manyan kantunan da ake saida za ka san za a san misk wane ne to wannan daga nan ne mutum zai tuno in ya ga miskin ya ji kuɗin shi a nan wannan ya kwalbai ya tuno da cewa a lahira lakan aljanna ita misk ne gaba ɗaya to daga nan zai gane aljanna ba wasa ba ce wani abun da ka je san za ka ƙara ganin wa'azi sai dai mutum ya je san a gwangwani ya dawo a bola amma muddin akwai waɗanda za su ma ishara ga wani abu na ban abun nan ba za ka saba baki za ka ga abubuwan ka gane cewa lallai aljanna aljanna babban wuri ne وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ce lamma khalaqa Allahu al-jannata yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta aljanna wan nar da wuta arsala jibrila ila al-jannati sai ya aiki jibril ya ce je aljanna fa qala unzur ilayha je ka ga aljannan nan wa ma adatu li ahliha fiha da abinda na tanadan ma ma'abotanta mutanen aljannan je ka gan aljannan da abinda na tanadan ma mutanen da za su shiga aljanna فجاء فنظر إليها يذوق يكل الجنة وإلى ما أعد الله لأهلها فيها da abin da Allah ya tanadan ma ‘yan aljanna cikin aljanna wannan hadisin zai maimaita a can gaba kaɗan inda shi kanshi jibril ya ji tsoro ya tunanin to wannan aljannan ba za ta shigo wannan ba wanda zai ji labarin wannan ya ce a ce bai aikin da zai shiga ba amma da ya ga mu'awwiqat kuma abin da zai tare mutane kuma wajen shiga aljanna sai ce ba wanda zai shiga kuma za mu gan shi yana nan gaba kaɗan ya fito wannan dai abin da ake so a tabbatar kowane bari akwai magana da ake so a tabbatar abin da muke so a tabbatar a karkashin wannan aljanna da wuta suna nan an halitta su suna nan an shirya komai ciki kowace tana jiran faduwa summa a ko summa qala idhhab ila an-nar sannan ya ce mashi je ka wuta ma fanzur ilaiha sai ka kalli wuta wa ila ma adattu li ahliha da abinda na tanadan ma yan wuta فنظر إليها فإذا هي أن يركب بعضها بعضا نجي نقوتا نن سيكو نقوتا نن ساشي لا هوا كان ساشي سبولا عذابا دبلائل تشي سنة تمسو مكوجة سنة wannan ne aka ce Mika'il lokacin da annabi je Isra'ila Miraji ya haɗu da mala'iku shiga digan mala'ikun manyan wannan guda goma nan duk ya gansu kuma ya gaisa da su kuma dukansu suka yi mai murmushi duk wanda ya gaisa da shi da jibrilu da mata da suka zo to jibrilu yanzu yana gabatar da shi a sauran manya-manyan jigajigan mala'iku aka zo kan mika'il da aka gaisa da mika'il shi bai mamannin annabi murmushi ba aka wuce wajen israfi ya yi murmushi ga ridwan ya yi murmushi ga malik shi ne ma mai tsaron wuta duka ana ganin ya ga sai ya tambayi jibrilu da suka tafi ya ce mala'ikun nan manya-manya mun gaisa da su sun yi murmushi amma mika'il bai murmushi ba ya ce gaskiya ya daina murmushi ai shi tun lokacin da aka halitta wuta da ya je ya ga abin da ke cikin wuta daga nan bai kara murmushi ba ya ce wannan wurin na shiga nan wurin an shiga wuta saboda haka daga nan ne ya daina murmushi kwata-kwata kuma bai cikin wanda zai shiga wuta amma da ya ga azaba da masifar da ke cikin wuta da yadda sashen take cin sashe saboda masifa yace daga nan ya daina murmushi tun daga lokacin da aka ce mu je mu gani da ya gano bai ƙara murmushi ba har yau ko ba na tunanin zai ƙare yi to auna kaga dai wannan yana ƙara nuna mana tana nan ya fito ko na na eh ta'azzin nan eh na gane haka ne ai shine abun akwai wanda firqul balla ne shi yake cewa akwai wanda suka ce aljanna da wuta haka ne amma wai ba a halitta su ba sai wani tashin kiyama ai duk da haka nan dai sun goge maganar manzo Allah tunda yaje ya gano ai ba yanzu bane balle a ce wasan kwaikwayo aka yi annabi Allah zai bai wasan kwaikwayo wannan mata ne har shi ma mata ne ya faɗi cewa ya je ya gano kuma har ya baya wasu sahabbansa ya gaya ma Umar ya gaya ma wannan Zubair bin al-Awwal ya gaya ma wasu da dama cewa ya ga aljanna Zubair bin al-Awwal an gaya masa Umar dan Khattabi ma yana da cikin sahih Muslim har ce masa yayi na ga aljannar ka da nazo na ga wata yarinya ta yi alwala za ta shiga ciki na dauka ma cikin naka cikin yan iyalan ka ne ta ce wane ni ai ni mai masa hidima ce suna ta ciki su yace da zan shiga in gano ma yadda cikin yake sai na tuna cewa ba za ka ji daɗi ba a ce wani ya riga ka shiga gidan nan na san ka da kishi ya ce hawa ya rasulallah in rasa wanda zan yi kishi da shi sai kai sau da haka ya ce da ka gano mai ya ce kanka damu za ka shiga haka sai ka shiga abinka da kanka to kaga waɗannan ya za a yi a ce abin nan ne kuma ita ma wutan ba gashi har ya yi magana a sallah ba ya ce ya ga abin nan ba ga tutu ya bayanai da yawa wanda aka waɗannan su ne kuma ya zo ba da labarin wasu matan ma da ya gani cikin wuta an suran da mai ga mata iri kaza ga mata iri kaza ga ana yi musu gashi ya yi tasmai jibril waɗannan ne suka yi to haka saboda haka haka ne wannan duk zaka ga kungiyoyi da yawa sun yi maganganu a nan amma dai tsayiyar magana ma alaiha ahli sunna wal jama'a kan waɗannan maganganun ya fito ko وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال inna ahadakum idza mata dayan duk kowa ma haka ne ana ba mu labari ne dayan ku idan ya mutu duk lokacin da mutum ya mutu namiji ne ko mace urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi to za a rika gitta ba mutum wurin da zai zauna da safe da marece za a rika nuna mutum mazauninsa aljanna in kana min ahli aljanna fa min ahli aljanna in yana daga cikin yan aljanna ne to yana cikin yan aljanna sai a nuna mai aljanna kaga tana nan kenan wa in kana min ahli nar fa min ahli nar in ko yana daga cikin yan wuta ne sai a nuna masa gidansa a wuta sai a ce mai hada maq'aduka wannan shine wurin zaman ka hatta ya ba'athaka Allah ilayhi yawm al-qiyamah ha Allah ya dala ka zuwa gare shi ranar tashin kiyama na ba ta gane a nan cikin wancan lamban ta akwai wani abu nan da muka fitar wannan ko nan ma na uku ne aka ce maganan ne aka yi ma maganan ba'dha ba'dan akhrajahu at-tirmidhi fi kitab sifat al-janna imam at-tirmidhi ya fitar da wannan magana a cikin littafin da ya magana akan sifat al-janna yace babu ma jaa babin da ke magana akan cewa ai khuliqat khuliqal jannatu wan nar kunji ai babu ma jaa fi khalqi jannati wan nar kenan babin da ya zo ya magana akan halitta aljanna da wuta da rakam hadisi na 4744 yace wannan sa'i shi ma ya zo da shi fi kitabil iman wan nuzur ai babu alhalifu bi iddatillah anan ya kawo da rakam hadisi na 3761 wa qala tirmidhi hadha hadithun hasanun sahihun wannan matsayin yana da karfi wa qala anhu shaykh albani rahimahullahu ta'ala yace sahihun shi ma inda za ka kwalo an gama sai dai yadda ko ka yadda sahihun ne na sunan tirmidhi wannan shi ma nan ba na daya da aka kawo nan aka ce ya ba'athaka Allahu ilayhi yawmal qiyamah hatta ya ba'athaka Allahu ilayhi yawmal qiyamah akhrajahu al-bukhari في كتاب الجنائز امام البخاري ya fitar da shi a babin janaiz wato babul mayyiti wato babin da ke magana cewa al mayyit yu'radu alayhi maq'aduhu bil ghadati wal ashi wanda ya mutu ana gitta mai wurin zaman sa wato safiya da marice sannan rakam na kaza wa muslim shi ma imam muslim ya ruwaito shi fi kitabi aljannatu wa sifatu na'imiha aljanna da sifan ni'mominta kuma yayi magana akan babu ardi maq'adul mayyit min aljannati aw an-nar alayhi babin da ke magana ana gifta ma dan aljanna ko dan wuta wurinsa inda zai gani wannan ke nuna abin nan babban magana ce وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن نسمة المؤمن طائرة يعلق في شجرة wato ran mumini shine na sama abin da aka cire na na ran sana ruhi wato kamar tsuntsu ne ya yi ulaku min fi shajaratin janna yana cin abinci zai rika ci an ce ya alaku nan da an ce ya alaku kara da yawa ya alaku ya alaku to yana ci nan yake ci shi wannan nan za mai da shi kamar tsuntsu ai ya alaku wanda zai rika ci yana ci daga wata itaciya a aljanna hatta yarja'ahu Allahu ila jasadihi yawma yab'athuhu Allah ya maida shi zuwa ga jikinsa ranan da za a tada shi shi za a kai wannan ya aluku dinnan wasani وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما سئل عن قوله تعالى وتعظم عبد الله بن مسعود مسلما للقرآن aka tambaye shi menene ma'anar inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun aka tambaye shi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku kada ku abin nan kada ku rika gidan gigawa ko ku rika lissafi game da waɗanda aka kashe su fi sabilillahi ku rika cewa su matattu ne kan ku zaton su matattu ne kan ku rika tsammanin waɗanda aka kashe su fi sabilillahi ku ɗauka sun mutu matattu ne su aka ce bal ahya'u rayayyu ne suna nan raye inda rabbihim yurzaquna wato suna nan yurzaquna inda rabbihim ana ma ciyar da su wurin ubangijinsu tabaraka wa ta'ala shine ya alluko din suna cin abinci suna cin abin da ya cancanta su ci qala amma inna qad sa'alna an dalika fa qala mun tambaya muka ce to yaya abun yake yaya haka sai yace arwahuhum fi jawfi tawrin khudrin khudrin yace rayukansu sun an sanya su a cikin wasu tsuntsaye ne koraye laha qanadil mu'allaqa bil arshi suna da wasu wasu kaman wasu abu da aka rataye na haske waɗanda suke kaman fitilu ne kanadi masariya kamar irin chandelier din nan aka rataye su a jikin al'arshi tasrahu min aljannati haythu sha'at suna zagayawa saboda haka an sa musu wani irin haske mai ban sha'awa sai su zagaya cikin aljanna suna shakatawa duk inda suka ga dama su marece ta nan su ta nan suna zagayawa thumma ta'awi ila tilka alqanadi sannan sai su dawo wajen waɗannan fitilu kuma in sun gama ai saboda haka su zaka yi su tsayu a wajen nan fattala ilaihim rabbuhum itla'atan sai wata rana ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya leka ya kalle suna tsaye wannan wurin fa qala hal tashrahuna shay'a akwai wani abu da kuke bukata akwai wani abu da kuke sha'awa aka tambaye shi qalu ayya shay'in nashtahi suka ce me muke bukata kuma an gama mana komi duk abin da muke so an mana gashi nan ma kaɗan daga ciki wa nahnu nasrahu min aljanna haythu shi'na muna zagayawa cikin aljanna duk fa inda muka gana ba sai ka ki Allah littafin kana bacci bacci kake ka duba cikin littafin ka gare da bacci ko zai ka na kora ka waje ka bada kuɗi a sai yanzu mu da mutum ya laifi kuɗi zai bada a cikin kula ne mu kuɗi wanda ya laifi tara za a yi mai garama za a yi mai sa sa garama kawai to zo na ga waɗannan sai aka ce masu suka ce me za a yi mana mu menene za mu samu bayan mun riga mun shiga aljanna muna ta jin daɗi mai marece ta nan mai marece mu zagaya ta nan duk a aljanna fa fa'ala zalika bihim thalath marrat Allah ya dinga masu wannan tambaya har su uku kai san aljanna dan gata ne wurin Allah Allah ta samu na daga cikin aljanna ba dan halin ba Allah tabaraka wa ta'ala yana tambayar su uku yanzu kai a ce ma a nan duniya ko shugaban kasa ya bugo ma waya sau uku ko bai baka ko kwabo ba sai kai tsammani za a yi lalle kai ma ka ka kai wani wuri ko mutum har yawo zai rika yana ko da safe mun yi magana da shi wane ne ma shi kudin shi shi ma yasa zai zai to mun yi magana da shi excellent yau da safen nan kai shi aka kai shi excellent zai ke ce eh eh Mr. President ko eh eh mun yi magana excellency gwamna ne ko eh amma shi wannan kasban nan katon abu eh shi sa motar ta taho da wannan katon zaki zaki wannan abu a jiki ko to mutum zai zo ya ce yau a ce shugaban kasa ya kira shi da safe kuma ya kira shi da rana sannan an jima kuma ya ce zai kira shi karfe tara kafin mu tashi nan ya buɗe saboda zai kada ya mutum call ya je arsa na arsa waya kuma sai ya rika ba kowa labari eh in ba ka ba sai zauna jiran wayan gida ko to kaji ba to ba rena shi ba muke so mu yi ba kawai muna ba da misali ne to yanzu mutumin da ya san in shugaban kasa zai kira shi yana jin daɗi har sai ya rika ba mutane labari duk bukatun ya aiki komi wannan kiran kawai ya kira a wa'ada sati ya kira ka so uku kullum a rana sai ka ji a ranka kai lalle wani abu zai biyo baya to balle yau a ce ma Allah tabaraka wa ta'ala da kai shi ne zai kira yan aljanna ya ce masu me kuke so su ce ba mu da bukata ka riga ka ga mai mana komi a ɗauki lokaci ya ƙara kiran sai ya ce yan aljanna me kuke so ai masa so uku ka wannan darajar babba ce kuma an yi magana cewa idan yanzu misali idan anan duniya ne idan shugaban kasa ya zo wajen wani babban taro shi yake fara magana ko mutane ke fara gaida shi ba shi ke fara magana ba in yayi so kawai shi zai yi daga nan ne za kowa zai tashi in ya tashi a yi busa wannan mai ihun ya karkata karhen nan ya ihu a cikin wannan ihun mu ne ba ma ji maganganun gaisuwa yake faɗi yana yawan Mr. President ɗin cikin wannan ihu ihun da yake duk ya haɗo maganganun gaisuwar da aka yi aka koya mai an faɗi a busa sannan ya tashi wani da gwalgwalo ya ce kai kwabanta in ce kuce ke yi da gwalgwalo ya yi wanda bai iya ba ne ya da gwalgwalo ya yi da gwalgwalo sosai ko shi bai ji balle ma shi ma dama shi ya mai ma ji tun da shi ma sannan ya biyo yana jin abin duk wannan da gwalgwalon da yake faɗi suna jin abin da suke ke cewa tun da su dama sojoji ne to in ma ɗan siyasa ne wanda bai ji na biye da shi ba shi sojojin ke rabo shi ba su suna ji in ba a yi daidai ba sai sun jima wanda bai yi wannan gwalgwalon ba ana gama za su je su rubuta su ce gaisuwar da ya yi din nan bai yi ma shugaban kasa gaisuwa wadda ta cancanci a mai ba a matsayin shi na commander in chief of the armed forces to bai mai wannan gaisuwar yadda ya kamata ba don haka daga nan ƙarshen ta kulle shi ai shi yana ji mai rakiyar ba shi yasa duk wanda aka yi ba sai an sanyo guda cikin su mai rako shi duk abin da ake faɗi yana ji in ba a yi wannan protocol din daidai ba wala ya ba da koyar ta ba ba protocol din da ya kamata ba ya masa ba to za a gama wannan hayaniyar a gama a gama a gama sannan a tafi a hau da shi red carpet wannan carpet din sai da aka yi magana yan aljanna su ma akwai tsarin su na su hau wannan abu sai dai hau wannan wannan red carpet din ya taka a shimfiɗa shi ba zai taka kasa ba daga inda aka sa wannan abu zai hau wannan jan carpet din ya tafi ba zai sauka kasa shi ba kan shi zai ka'ida ce ya bi kan wannan jan ya tafi ya je ya hau sannan ya hau wannan abin ne in ya juyo to sannan ne yanzu aka ƙara ba aka ba da dama ya zai magana yanzu yanzu ne zai magana to amma ko yan aljanna su in suka je wajen Allah tabaraka wa ta'ala zuwa na farko aka kai inda za a tsaya Allah shi ke fara yan aljanna magana saboda girmamawa ana zuwa kafin a ce komi ba mutane ne za su ce assalamu alaikum ya Allah ko su ce kaza ba Allah da kai shine zai ce salamun alaikum ya ahlal janna kowa duk inda yake sai ya ji sautin nan kuma inda ba dan an so a ji sautin bane an riga an canza halitta duk wanda ya ji sautin mutuwa zai ku duba annabi Musa alaihi salatu wasalam da yace yana so ya gama ya ka gani sai an canza yan aljanna da halittarsu da komi ta yadda za a iya ɗauka aljanna da yadda za a iya jin magana Allah da yadda kuma in ya so a ganshi za a cire hijabin ma a ganshi ganin da ya dace in ba a canza halitta ba ba a canza dabi yadda za a iya yi ba kowa mutuwa konewa za a yi da aka gaishe ko soyewa za a yi domin da aka ce inda zai cire abin da ya tare fuskar shi da shi da duk inda gane shi ya kai sai ya soye duk duniya soyewa za ta yi kenan tunda ba inda bai gani to da duk soyewa za a yi amma ranar zai ba da dama ne zai canza halittar bayansa waɗanda suka shiga aljanna a ba su sifa ta yadda za su iya ɗaukar abin da suka ci a aljanna ko abin da suka gani idan ba a canza halitta ba da wannan jikin mutum ya ci aljanna narke abin aljanna narkewa mutum zai ko kuma in ya ga abin da ke ciki kawai ya mutu yana ganin shi zai mutu to sai an canza za mu gani nan gaba saboda haka waɗannan sai an yi masa haka a ce to sai su ce to ni muke nema mu da aka yi ma wannan irin goma sha tara ta arziki ni za mu nema sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ce masu a bayan an tambaye su uku falamma ra'au annahum lan yusrafu min an yus'al yayin da suka gama a daina tambayar su ba ana ta ce masu me suke so dai qalu ya rabb sai suka ce ya Allah nuridu an nuradda awrah an turadda arwahuna ila ajsadina muna so a dawo mana da rayukan mu zuwa jikin mu yanzu jikin kunan mu hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra ta yadda za a ƙara kashe mu banda wanda aka yi mana da farko a ƙara kashe mu ma saboda sun ga darajar da ake samu haka kashe mutum saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya fito al-mabhasu tsaris wannan mun gama wannan sai gaba ta shida as-sauqu na na na annabi Mm. Eh. Ko wanda su aka yi wancan su mu'allaqatun ko shine abin da kake so abin wancan na cewa waɗancan su su ne masu cin abinci waɗannan kuma mu'allaqatun to shi kenan Allah dai ba mu dace almuhimmu dai samun abu samun wuri shi ne da wanda aka rataye da wanda suke abu su za rataye inda an samu an samu nan shi kenan waɗannan dai wanda suke jihadi su ne suke cewa su dawo suna burin su dawo duniya dama wannan an faɗe shi wurare da yawa cewa babu wani mutum da zai da zai mutu in dai abin nan ne kamar yadda aka yi magana akan baban jabir ina abdullah aka ce allah ya yi magana da shi baki da baki babu hijabi ya ce mashi me kake so a yi ma ya tambaya yana da wata bukata ya ce bukatar shi shine yana so a dawo da shi duniya ko cewa ƙara kashe shi aka ce wannan shi ne alƙawarin da na yi ba zan saba ba duk wanda ya riga zo nan ba zai dawo ba ya ce amma to yana so a mai abu daya menene ya ce a sanar da waɗanda su kuma ba su mutu ba su kokari su mutu shi ne aka yi maganar wannan cewa aka gaya masu cewa to waɗanda suka mutu ga abin da za su wallahu alam dai na'am to mu tafi dai kan al-mabhasu sadis asauku ila aljannati wa ila an-nar yadda ake tafiya da aka kuro mutane aka tattaro mutane waɗanda za su shiga aljanna da waɗanda za su shiga wuta akwai bambanci waɗannan ana tattaro su da darajantawa da girmamawa waɗancan kuma ana koro su kamar yadda ake koro shanu ko tubaki kaga wannan akwai bambanci awwalan sauqul mu'minin ila aljanna yadda za a tattaro mu'minai su taho wajen shiga aljanna qala ta'ala وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا فأعتقوا دوتن تذكروا أيو جيا بدا وأن ذات شجاء الجنة وأن سكج صورهم كمجد تبارك وتعالى ذات تهو وجه شجاء الجنة نسنا جماعة جماعة شتاء كي سورة أكتي سورة سورة سورة زمر إن ذات تهو توجع توجع حتى إذا جاءوها هل لو كتن ذات تهو الجنة دين سزوجا قوفا وفتحت أبوابها za su tarar da kofofin abu buɗe shine dalilin wawun din nan haka zo na kasa za ku ga babu wannan za su tarar lokacin da za su zo za su tarar da ko a ce wannan wawul hal ne lokacin da za su zo za su tarar da za su zo kofan alhali kofofin aljannan suna bubbuɗe saboda ita aljanna an ce ana buɗe kofofin ta ne ma kafin yan aljannan su zo saboda su ji kamshin aljannan a gona an ce masiratu saba'una sana wani wani a ce hamsu mi'a sana ba shekara ɗari biyar daga aljanna tsakanin aljanna da inda mutum yake zai ji kamshin aljanna sai sa ake gudun waɗanda suka suka saba ma Allah da aka ce ko kamshin aljannan ma ba za su ji ba wasu mutane ko kamshin aljannan ba za su ji ba ba za su ji ɗanɗananta ba balle kamshinta Allah ka tsare su kuma yawanci za a ga waɗannan masifu duk sun fi faɗa a kan mata domin mata ne ake faɗi sai a faɗi wani laifin su a ce wadda ta yi kaza ko kamshin aljannan nan ba za ta ji ba amma kuma a ta gaya masu a nuna masu abin nan hadari ne su ce a sai su ki wannan kenan za a sanar da kofofin wa qala lahum khazanatuha masu tsaron aljannan in sun gan su suna gani su ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku sai ku kukan kun ji daɗi Allah ya taimake ku fadkhuluha khalidi ku shiga ciki kuma kuna waɗanda kaddara na zama ciki har abada to shine babban makarin jin daɗi a ce ku shiga ciki kuma in kun shiga har abada ba ranar da za a ce a fita ai ko suna ganin haka nan su ko da aka ce su shiga me za su bada amsa wa qalu alhamdulillah kai dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala alladhi sadaqana wa'dahu wanda ya gaskanta mana alkawarin da ya yi mana ya yi mana alkawari in mun yi aiki mun yi imani zai ba mu aljanna da falalarsa da rahamarsa gashi kuma an bada wa auratana al-ardh gashi nan ya hore mana kasa na tabawwa min aljannati haythu nasha gashi nan muna jujjuyawa cikin aljanna an nuna mana za mu zagaya ciki mu zagaya yadda nan kuka ga dama kai wa ne ma jarul amili la dalla da madan la dan masu aiki wanda ya aiki aiki bai fita banza ba madalla da ladan wanda ya aiki ya kyautata ya fito wani abin huraira ta radiyallahu an ko huraira ya ruwaito shi kuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala awwalu zumara tadkhulu aljanna tawaga farko da za su shiga aljanna za su shiga ne ala suratul qamari lailatul badri wato akan suran farin wata ran daren sha uku sha hudu sha biyar shi ne lailatul badr a kwanakin da wata ya ta haske to a lokacin yan aljanna in za su shiga aljanna ta waga farko za su shiga ne suna haske kamar farin wata kamar yadda farin wata ne yake sun mallari na ya sai kuma masu bi masu su kuma za su taho ala ashaddi kawkabin duraiha akan mafi tsananin haske daga cikin taurari tauraron da ya fi kowane haske to su tawaga ta biyu da irin wannan hasken za su shiga a wannan ai ai durriyin fi sama'i ida'atan wanda yake mai kololuwan nan tauraron nan mai haske wanda ke haska sama to da irin wannan cikin aljannan nan idan an shiga aka shiga nan kaman nan atkai annabi sallallahu alaihi wasallam shi bi kowa iya magana yana magana yadda za a shiga aljanna farko nan waje ga yadda za a shiga da haske sai ya tsallaka cikin aljannan kuma da labari ya ƙara gaya wa mutane kuma in an shiga cikin ga wani abokin kuma sannan a ƙara dawowa kuma a cigaba da magana an gaya wa mutane ga yadda za a shiga wajen sifa haske kamar farin wata tawagar farko tawaga ta biyu kamar tauraro mai haske a sama sai ya ce la ya buluna yan aljanna in sun shiga aljanna babu ganin fitsari an gama wala ya taɓa ba a bayan gida ba ba haya kuke ce mai ko menene ko ma dai wane ne ba shi ba ba haya wala yatafallako yatafalluna yaftiluna ko wala ai wannan yatfiluna ba sa tofar da miyau tofar da miyau tafallu wannan ba sa tofar da ba mutum bai tofar da miyau wala yatamakhasu tona ba sa kace majina babu kaji a can ba magana mutum ya mura kace majina kace majina amshatuhum dahab abinda suke taja kai da shi matsefan na taja kai duka na zinariya ne da zinariya a kai wasu sannan bayan haka nan wa wa wa rashhuhum ay almis sannan gumi wanda ke fitowa al'arak shi ne wannan gumin su in ya fito kawai abun nan ne daga cikin abun nan turaren miski ne dan suka abun nan kawai sai su ranar da sai su ranar da ke fito kamshin haka yake yi sannan majamiruhum al-ulwa al al-nuj udun ane wannan udu sai aka ce abun kunna turare shine majamiruhum al-ulwu aka ce wani itace ne wanda in ya kama cin wuta baya mutuwa yanda ake kunna abun nan ka gaishe abun nan ba to abun kunna turaren su daga wannan al-nuj duka dauri ne na ud ne turaren ud na tsiri wanda ake za ka gasu cikin turarukan nan wanda suke zuwa da abin nan kana da zaga ana sama irin waɗannan a ciki haka za a yi turaren in an sa makunnin turaren wanda ake kunna turare da shi daga wannan itacen alu al'anuj udun ne a tsayin itace ne wanda yake mai dadin kamshi shine turaren wutarsu wa azwajuhum hurul aini sannan matansu kuma da cikin aljannan nan hurul aini ne wannan hurul aini su muka yi magana ran nan wani bawan Allah da yayi mafarki yayi karatun Qur'ani so dubu hudu sai ya ga matan aljanna suna murna suna cewa muna jin daɗi ka kusa zuwa angon mu amma kai kokari ka biya mana sadaki babba ka biya da sauran abin da zaka ƙara biya sauran menene yace saura karatu so dubu daya ka ƙara yin sauka da dubu ɗaya ta zama dubu biyar saboda lokacin ne za komi zai kan kama shi ne ya daina wasa ya daina hira ya daina yawo cikin mutane ya daina kaza sai aka gan shi a ka'aba yana dawafi baya magana da kowa yana ta dawafi sai wani malami da shi kuma yana zaune da ɗalibansa sai ya gan shi ya daɗe bai gan shi ba sai ya ce bari ya tashi ya biyo ma ɗaliban su wani ilimi daga wurin ya zagaya yana mai magana ya ce ka san ni na daina magana saboda aikin da ke gabana na gaya ma cewa na yi mafarki na ga 'yan aljanna suna man maraba da zuwa lokacin da na yi cikar karatu na na yi sauka ta dubu hudu sai na ga 'yan aljanna a mafarki aka nuna masa ga 'yan aljanna na ya samu amma suna cewa da za ka ƙara dubu ɗaya saboda mu ƙara daraja to za ka yanzu yana ƙoƙari ya ƙoƙari ya ƙarasa dubu ɗayan shi ne da wanda yake ba maganan hira ba maganan wasa to ai mun dai kan wannan ne mun ba mun ba mu ma da su to so nawa mutum ya gura ya karanta Qur'ani so nawa mutum ya shekara 60 bai da sauka 60 sai dai su wani ma kwata kwata bai yi Qur'ani mu kuma bai damu ba a ce ma yau a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara 24 yana karanta da Qur'anin nan kuma mutum ya zo ya ce ya yarda shi mabiyin manzon Allah ne kuma bai yi Qur'anin nan ba duk surar da aka buɗo bai iya ba duk wanda aka buɗo bai iya ba kuma bai damu ba ana ma ta rashin rabo ba mutum haɗin yana son da gaske ne ya iya yin samar a ce ko dai ba komi ga wasu surorin mutum ya iya ya iya karanta su da kyau in an ba shi qur'ani zai iya karanta kai har yayi kokari ma ya haddace wasu in ma ba qur'ani zai iya karanta wuriyar amma wani yanda ka san fanko haka yake kuma bai damu ba wani da qur'anin a buɗo mai ma ba sa shi karatu za a yi ba a ɗau qur'anin a buɗe mai a faɗi sunan sura a ce buɗo ta wallahi akwai mutanen da da yawa ba za su iya ba ga Qur'anin a hannun shi a faɗi sunan sura a budo sai iya ba kuma kan kumanta a nan fa muka yi magana nan mutum ya zo zai sallah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum azwa karshe aka gama sallah wani ya zo ya ce yau kuma addu'a kake mana a sallah wani ya zo ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamuna wani ya ce karatu addu'a kake mana a sallah bai san ba bai san Qur'ani bane ba wadannan to ku gane kuma nan da ba ku labari mutum a gidansa ya ji yaron ya shiga bayi yaron nan yana ta ala albadaru alaina min saniyatil wada yace kai Qur'ani kake karanta a bayi yaro ya ci gaba da wajaba shukru alaihi ya ci gaba ya fito kike ba masa bayi yace kana bayi na ta ka daina karanta Qur'ani amma ka ba kaki kaki bari kana ka ci gaba da karatu mata shi tace ta yaro na ta kuka ta fito ya ake wanda ya fito daga bayi kuma ake ta tafka masa mai yace qur'ani yake karanta a bayi na ce bari yake me kake karanta kai yace dal al badru alaina na ce ba yace ah amma ba ni kamar na ji an ce wannan ba qur'ani bane ba sai bace da kuka fara kuka ce menene dalilin kuka ce to ai shi in yazo sallah abin da yake ta kenan in yazo sallah lokaci sai ce la al badaru alaina min saniyatil wada eh ko yurku to ga mu in wannan yanda zaka yi kuma littafin makaranta nan kana da wannan kudai ba daga kawo ba wai nan kadai ba wani yana maganan cewa Allah ya bashi da amma dan nan makaho ne amma dan nan mai kirki mai kokari shi dan nan bakin cikin shi kawai yana da wani dan uwa ana ce masa Umar to shi dan uwan taimakon da yake mace kai shi masallaci to ranar juma'a kai shi masallaci da wuri ganin shi ke da ido sai ya taimai ya ga wani lokaci lokacin masallaci ya ji a jikin shi lokacin masallaci ya zai yi kai shi shi ko baba dama tun da an haifi ɗa makaho ba ruwan shi da shi ranar nan yaron da ya ta kuka baban na cikin gida ya je na ta farfara kuka ya zo ya je ya nufe shi ya ruga da gudu mashin ya guje shi ya koma wajen maman shi makale ya ce a yaron nan in zo ɗaukar shi ya ruga da gudu ya ce ai sautin nan ma ban san shi ba ya koma wurin maman shi ya ce ai wannan sautin ma ban san shi ba yace ni ne fa baban ka yace ka gaskiya ina shakka saboda wannan rana ta farko ce na taba jin sautin ka kusa da ni ka taba kusan saboda Allah ya yi ni makawo to menene kukan da kake yi yau yace kukan da nake baka da bukatar sani yace ha billahi alayka baba na baban ka ne ni shi to yana kuka ne saboda shi bakin cikin shi lokacin masallaci yayi zai rasa tsawon gaba inda ya saba zama yace to yau insha Allah a mota ma za a kai ka yace man da bukatar motar ka ai baka taba sani shi ba saboda na kasar da nake da ita zama na makawo kuma fa shi shi ya ja fa aka haihu mashi makawo saboda majalisar hira ne suke zama kullun shi zaman shi yake mai barkwanci ne shi duk wani in ka zo majalisar hira su sai ma yi in kaya kasa ya ce ba su kyau ba in ni kai duk abin da kai sai yayi ma sai ya kushe ka to wani makaho yana zuwa zai wuce ta wurin kawai wani lokaci zai ce mai yumnatan sai kai dama to ni ya daman da rami ko ce mai yusratan sai ta dariya shi inda ya zo kawai zai duk inda ya ce ya yi sai ya yi barkwancin nan to shi ne da ya dinga mai haka nan da aka tashi haihuwa matar shi sai aka ba ta exactly irin wannan makahon ba kafiyar da ka san makahon shi ya haihu ɗan haka aka ba shi da aka ba shi akai akai akai aka abin nan to shine yanzu kuma shi bai san tun daga asibiti ya kace shi dai baban taki ita tana so to saboda haka bai taba mai magana ba fa ma la ya ja'ala abin da nake so ku lura wannan yaron sai Allah ya buda masa shi kuma shi ya kullum yana zuwa masallaci da wuri har ma'amun masu masallacin sun saba da shi don haka ko ya makara ko da an shigo da shi kawai sai su buɗa masa amma wurin shi na nan aji to da ya zauna sai ya ce da Allah a taimake shi da sotul kafi sai a bashi yana tabawa yana karantawa yana taba har ya haddace ta da haka ya iya to amma duk sadda ya zo sai ya samu mai wayo ai mai ido ya budo mai wurin in ya budo mai wurin daga nan shikenan sai ta karantawa to shi ne fadda suka zo ran nan baban ya ga dai abin da ya ka sai ya zo da shi masallaci da kai sai ya zo da shi masallaci jama'a suka gan shi suka ce kai wane ne a wajen wannan magana ya ce babana ne su ba suka ce la hawla wala quwwata babanka dama kana da aka ce to bari a nasu wuri su zauna kusa da kusa shi ba ya wuce albarkacin yaran suka zauna tsawon gaba yaro tun da baban shi na nan sai ya ce to dauko qur'ani ka buɗe man sosul kafi ya ce yau nan ne fa ta baci malam ya dau qur'anin nan ya dinga neman suratul kafi ya dinga neman suratul kafi ya gano ta sai da ya koma fihras ya koma ta cikin qur'ani ya budo abu ya gagare ya koma karshen qur'ani ya duba fihras yayyayi sai da ya ciwo hala yaron har ya gagara sai lokaci zai wuce har yanzu baka budo baka ganta ba sannan Allah ya tabbake shi ya sa'a ya gamda katar ya budo masa kuma yana mika masa da ya taba ya je sai ha yace ita ce sai yaje yana ta karantawa yana ta karanta shi kuma yana saurare sai da ya kai ta har ƙarshe yace makaho kuma ni ban sa shi makaranta ba ban ma kula da shi ba ban masa wani abu ba ya karanta wannan suran to nan ya dinga ruska kuka aka koma kuma yaro bai dade ba ma ya mutu to amma abin da muke so kalla ka kalla fa shi wannan wake ne yana nan mala abu ga ya ba sunan shi ina manta ina da kutayib ne kai kace kawo su suna nan ina da shi kutayib ne na karanta na taba karanto shi nan kutayib ne dan karami ne wani malami ya magana ya ce wake ne wannan abin gashi da ya faru gashi nan mutum amma to yanzu da yawa mutane aka tashi yanzu a ce ma babban masallaci a kulle a tashi kawai a ce mutum a dunkula qur'ani haka kawai a bashi a ce minti uku buɗo sotul kafi ranar sai an yi gawa waki in dai minti uku za a bada a ce ba wanda zai wuce minti uku a rika faɗin sura ko a dam a rike qur'ani a kife ta haka a ce buɗo mana sura kaza minti uku ka gani ba a karanta ba a buɗo ta kawai cikin qur'anin nan nemo ta cikin minti uku wallahi wadanda za su mutu suna da yawa ranar balle ma mutum ya san da gaske ne ga dakaru nan a waje an tona wata rijiya duk wanda bai buɗo ba ta zundu ma ciki kawai ka gani ka ga yadda za a yi ranar wannan masallacin kuma juma'a mai zuwa ta dawo ka ga ko na mutane nawa za su zo wurin labari to Allah ya zo na duniya ce ni dai ban taba ganin uzurin da za a samu ba mutumin ya je a rayu mutum ya rayu shekara 60 ko sama da 60 a duniyar nan ya zama bai koyi komai na Qur'ani ba bai iya komai a ciki ba ba a ce duk in son samu ne duka in son samu ne ma ka haddace duka amma in wannan bai samu ba kada dai a haɗu da kai baka da komai to ko mutum ya ce zai bada wani uzuri ni dai ba san wannan uzurin ba ko mutum yana da wayo ya iya neman abincinsa ya iya wani har ya zama consultant wani ya je turai manya-manyan abin nan ya san samun certificate ya lullika a office consultant ne shi ya kai matsayin da yanzu dole da an zo ma ka zo office shi ya je liverpool ya je liverpool ya je ya je harvard ya je ina ne ya je duk ya yi certificate wurin ya ya dawo ya aje a office shi shi babban consultant ne dan a san ya san duniya sosai to kuma wanda Allah ya fi su ne waɗannan dan cewa haka inna Allah la yab la yubghidu kull ja'wariyyin jawwal sakhifun fil aswaq sannan jifatun bil layl himarun bin nahar alimun bid dunya jahilun bil akhirah au kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah yana kin duk mutumin da kawai shi burin shi da zai tara duniyar nan ya tara sai tara duniya sannan kuma mai kakkautar zuciya wajen fushi ga surutu a kasuwa cikin mutane ne shiga ya iya surutu ya iya bayanai duk bayanin da ake so na surutu ya iya amma da daddare kaman gawar jaki da rana kuma jakin shi abin da ya sani ham ham ham ham ina zai samu ci ina zai samu sha to abin da ya sani kenan in an maganan duniya duk abin da aka taba a duniya ya sani amma in aka yi maganan lahira sai sai dan ba su da ido lahira ba su da ido bai san lahira ba na to kaga wannan musiba ce ba a son waɗannan Allah bai son irin waɗannan mutanen to dai mu tafi to da haka aka yi magana nan ina ne nake mun ko wannan kenan wa azwajuhum ay ala wannan azwajuhum wannan al-hurul 'ain ala khalqi rajulin wahid sannan kuma akan su yan aljanna suna kan halitta irin ta mutum guda wato halin sifar su mai kyau ala surati abihim adam akan surar baban su annabi adam sittuna zira'an fi sama tun yana da tsawon zira'i sittin a sama saboda sannan ne za a kwashi kaya sosai sai an mu mutum tsawo irin na annabi adam zira'i sittin zira'i sittin ya kai tsawon balwaya ko wannan wannan a yi so sittin ai ya fitar waya ko to wannan ne zai sa dan aljanna ya ji dadin aljanna da wannan tsawon saboda sannan ne zai dinga zuba abin da yake so ya dinga zubawa ya dinga zubawa talakan aljanna ba shi fa ne yake da ma'aikata waɗanda za su yi masa hidima mutum dubu goma kuma dubu goma na in sun zo da faranti kowa da biyu a hannunsa na hagu akwai a hannunsa na dama akwai cike yake da kofuna ba abin sha guda biyu iri daya kaga abun kaga faranti ya koma dubu ashirin kenan wannan faranti na zinariya wannan faranti na azurfa ina aljanna ga nama duk zai kurbe wannan abin da ke cikin farantin nan to yana da wannan irin dan jikin ina zai kurbe shi to shi ko wanda yake ma abin nan shi aljata yana da ma'aikata dubu tamanin yake da su su jigajigan kaga lujubin linkin da ya lunka wannan dubu goma wannan dubu tamanin masu aiki kawai masu masa hidima babban jigajigan kenan manya-manyan jigajigan yan aljanna ma'aikatan gidansu kawai mutum dubu tamanin wanda za su rike mai hidima kuma ba sai an sha wahala ba a ce su zo karfe kaza ka ga su rabi suka zo su kawai kalman da ke bayyana ma su ka ce subhanaka allahumma za su bayyana dubu tamanin din nan kana cikin masu dubu tamanin in kuma mutum yana kasa kasa ne dubu goma goma to su ma da ya ce subhanaka allahumma za su bayyana in suka bayyana ta yadda yake so ya ci ya sha abin da yake so ya gama su suna sallama kai kana sallama in ka gama ka ce alhamdulillah wa akhiru da'awahum an alhamdulillah da ka ce alhamdulillah su bace in yanzu ka ce alhamdulillah suka bace ka kada sha subhanaka allahumma za su dawo kuma ba za su ce ma farantan nan za ga cike da suke da ba za a ce ma ai ya kare ina ba magana sunan ya kare ya kare daga nan in aka shiga aljanna ba magana sunan ya kare sunan ya kare an soke shi khalas daga nan to so haka su haka suke da su to haka za su dawo to da sai an sa canza sura irin ta annabi adam saniyan suqul kafiri da su kuma ilanna yadda za a fatatta ko a koro wannan suna su ba abin nan yadda za a kora yan wuta zuwa wuta Allah ka tsare mu Allah ka saba mu cikin su قال الله عز وجل الله تبارك وتعالى وثيق الذين كفروا هكذا أقول ودن سكا كنت سوما إلى جهنم زمرا taho zuwa wutar jahannama suna jama'a jama'a tawaga tawaga hatta idza jahuha har lokacin da suka zo wannan kofar suka tsaya nan kun ga ba a sa wawun ba ko sai aka ce kuti har abuwa ba to lokacin za a bude kofar wancan wancan hal ne za su tarar da kofofin aljanna buɗe saboda daga nesa ma kamshi na bula masu suna ne kaga ko mutumin da yana daga nesa yana jin inda za ya kamshi na bulo mai ai zai ƙara jin abun nan ne ko ƙaramin abu ne ba a duniyar nan sai kaga kana yanzu nan nan matashi mai neman aure ya je gidan ya tsaya daga wani wuri ita kuma ta taho ya fara jin kamshin turare na zuwa sai kaga yana kara idan ko kuma wani sai mun koma rauda ko sai mun koma cikin tare da addawa dawa addawa dawa ne dai sai ka gyara zama ya nace nace saboda yana gani sannan nan wata da aka yi magana a nan wurin da na ce masu wallahi kuna cin mutum barbar sai an je lafi kai dan da kuke jin suna shuru dan ba rana alhamis bane da ranar su kadai ne su ana son rika bada ba na ce kuta balbal na ce wata yanzu ta zama kamar mai sai da waya yace ta aiki masa bari wannan yazo yace ta ce ai to an gama magana to ya za a rika magana ta ce oho ba da nan ba wai ta ce ai da yake waya ta fada ta rige ta ce ta fada ta rige ka ce a kai ta gyara ne ta ce na ta ce ka ce kawo gyara to ta fada ta rige to haka wannan ya zai eh to wannan ya zai wannan ya zai wannan ya zai tara kawo mai sai da waya sai suka ce to malam muka ce to bana ai su suke bada sai wata ta ce malam kai fa akwai fa masu naci wani naci ta ce akwai wanda ya sau kaya da ramadan irin kayan azu basket ramadan din nan yana zaune aka tashi aka ɗaukar don aka zazzage mai bisa kai amma sai da ya dawo suka ce suka ce naci gare su wala wani sai a ce mai ba na ce ke sa wala gaya mutum gaskiya ba na ce zo mai sauki tafiyar mai wahala suka ce wani ko ka ce mai nautin so dubu shi ba zai yadda ba sai sai shi dai naci dai bari ya naci to wani shi har ya zo ya sau ramadan basket aka dauka aka zazzage mai ba bisa kai wa ka kama wannan ya ce eh wai ke ke hot hot hot da tashi da daukan do ta juye mai bisa kai amma sai dai dawo to wannan naci ya zama masifa jarabawa ce wannan ibtila'i ne ba za a mai dariya ba ibtila'i sunan shi to suka yi ta faɗi suka ce a bari dai sai an je can ranar mande abin wannan to na to wai abinda amma muke so latsafan nan da muke so a lura da ita nan wani har mutum zai yi wannan mai sai a nan to me yasa ba zai yi kokari ya ta aiki kuma don samun na can ba wanda su ne na gaske nan ko ba komi ko an so din ko an so akwai faɗa akwai rabuwa akwai mutuwa to ai mutum zai wahala ya dage kan nan yana da juriya kan waɗannan abubuwan halal ne ai yayi kokari ya samu din ya zama mai mutunci ko to amma mutum ya dage kuma mana in an gama wannan zaman ya zama mutum yayi wani shirin da zai je na can na dindindin sai mutum ya shagala da nan wanda bai da tabbas alfani yu'athiru alfani ala albaqi mutum ya bibita mai kariya ka wanda bai kariya wannan kuskure ne babba to dai saboda haka su yan wuta kai Allah ka tsare mu daga shiga wuta za a taho da su sai su tarar da kaga su yan aljanna kenan abin da yasa na kawo magana daga nesa mutum yana jin kamshin ta yana ƙara himma yana jin daɗi ga inda zai nufa to ita ko wuta sai a kulle ta saboda in mutum ya ji hamaminta daga nesa daga nan ko dai ya tuna to ina ma za a amma dai zai fara fashewa da kuka ya ce yanzu nan za a kai mu kuma dan in an buɗe ta tana turafi tana numfashi to ana ganin an rage mata zafi ina fata kun gane an rage mata bala'in fushin da take yin nan na ta jijjima mutane to an dan rage mata dan ta samu tana lumfasawa to saboda haka sai a kulle ta rip sai an zo baki kofarta sannan a bude kawai a zuba su ciki laka tsare shine aka so shi yasa ba wawun a wannan aka ce futihat abwabuha sai sun zo kofar sannan za a bude wa qala lahum khazalatuha sai kuma masu waɗannan su yi masu wannan magana istifhamin ne tawbihin inkari ne zargi ne suke masu wannan tambaya ce suke masu ta zargi ta nuna kaico da musul abin da suka aikata yan masu tsaron wutan nan suna ganin an buɗe kofofin nan mannan mutane sun fara jizu za a fara zuba su ciki sha'alam ya fikum rusulun minkum ba a samu wasu manzanni ba ne daga cikin ku waɗanda suka zo yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta maku ayoyin ubangijin ku tabaraka wa ta'ala wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna yi maku gargaɗi game da irin wannan haɗuwai ta yau ba su gaya maku ba ba su yi maku ba lokacin dole kowa ya sauri ya magana saboda yana ganin ba da amsan nan kamar zai sa a sauƙaƙa masa a ce to tunda kun ansa ba matsala kamar yadda a duniya sai a ce mafi ya ansa laifinsa a kotu abin nan ba tunda bai wahalar da kotu ba bari ya mai afuwa ko to waɗannan haka za a yi musu sai su sauri da aka ce wannan manzannin ba su zo maku ba ne suka yi kaza suka gaya maku sai su ce qalu bala su ce haka ne sun zo sun zo sun zo walakin haqqat kalimatul azab ala al kafir sai dai kalma azaba ta riga ta tabbata kan kafirai saboda sun yi tawaye to malaiku ba abin da za su yi tunda su la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun sai a ce qila dkhulu abwaab jahannam to ku shiga ta kofofin ta gata nan kowa da nashi ku shiga kofofin wutar jahannama gata nan khalidina fiha za ku dawwama ciki har abada wa bi ismatul mutakabbirin kai makoman masu girman kai ta munana domin babban abin da ke hana mutum bin Allah masifa ta farko girman kai wannan girman kai shi ya hana shekan ya biyayya kuma shi ne masifa mutum ya ƙi yin sallah ya ƙi yin wani abu duk alama ce ta girman kai domin da zai bi shari'a bai kwaikwayi shekan ba da ya bi sallah da ya yi abin nan to kuma ku duba shekan sujada ɗaya ta dalilin sujada ɗaya ka tsine mai ya zama ɗan wuta da shi da wanda ya bi shi to ya mutumin da ya ƙi yin sallah shi kwata-kwata وقال وقال سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى يشير وللذين كفروا ربهم عذاب جهنم وبئس المصير lalle waɗanda suka kafirta da ubangijin su tabaraka wa ta'ala ba su bi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ya ce su bi ba suna da azaba mai tsanani azabar jahannam wa bi'sal masir ta munana ta zama makoma Allah ta tsare mu idza ulqu fiha idan aka wurga cikin wutar jahannaman nan sami'u laha shahiqan za ka ji tana wani irin kuka mai sauti da ƙarfi wa ya tafur kaman za ta tsatsage saboda bala'in fushi ta riga ta yi fushi ta kado ta mayyazu tana kuka kuka na sama da na ƙasa duka wannan shine nau'ukan kukan ta ne wutan ta kado ta mayyazu min al-ghayb kuma wutan ta yi kusa ta kwaffashe ma ta tsatsage saboda fushi ta riga ta yi fushi saboda suna fushi ita aljanna tana murna da jin daɗin Allah dan haka sai a ji daɗin ta saboda ita ma baiwa Allah ce kuma an bauta ma Allah sai ta tsaya cikin jin daɗi wuta kuma ita ma baiwa Allah ce tana fushi da fushin Allah dan haka wanda ya saba ma Allah tana fushi da shi kai kusa ta tsatsage kullama ulqu fiha ay kullama ulqiya fiha fawjun duk yayin da aka wurga wata tawaga ta mutane shine fawjun jama'a da yawa sa'alahum khazanatuha sai masu tsaron wutan su tambaye su ce alam ya fi kun nabi mai gargadi bai zo muku bane shi san ka shiga wutan nan ba wanda ya zo ya ce muku ku yi ko ku bari qalu bala qad ja'ana nadhirun sai su ce a ba haka bane gaskiya mai gargadi ya zo mana wanda zai mana gargadi ya zo fa kazzabna muka karyata shi duk bayanin da ya muka ce karya yake قلنا ما نزل الله من شيء muka ce Allah bai saukar da komai ba ƙarya ne duk abin da ake gaya suka ce ba da gaske ba ne suka ce ma annabawan in antum illa fi dalalin kabir ku ba kowa bane face kuna cikin bata bayyananne abinda kuke faɗi ba gaskiya bane yau ba yadda za a sai da dama sai kuka wa qalu law kunna nasma su ce oh inda mun kasance muna jin gaskiya lokacin da ake gaya mana da mun bi gaskiya au naqil ko ko mun yi amfani da hankalinmu mun lura da abin da ake gaya mana ma kunna fi ashabis sa'ir da ba mu zama daga cikin yan wuta ba gashi nan yau ba yadda za mu yi mu yan wuta ne saboda haka dole a shiga fa atarafu bi dhanbihim aka ce a nan ne za su yarda cewa sun yi ba daidai ba a nan da ake gaya musu ba su gani ba amma ran nan za su yarda cewa lalle sun yi zunubi cewa za su shiga wuta ne saboda laifinsu fasuqan li ashabis sa'ir kai nisa ya tabbata ga yan wuta yan wuta su kan sun nisa daga samun rahama sai sun shiga wutar nan lama ba yadda za a yi kawai shikenan wa qala subhanahu wa idha ulqu minha idan aka dauki yan wutar nan aka wurga cikin wutar nan minha makanan bayyiban muqarranina aka dauke su Allah ka tsare mu daga shiga wuta idan aka dauke su yan wuta aka wurga su can cikin wani wuri mai matsatsi ba yadda za a yi mutum ya iya motsawa ya juya ma saboda matsatsin wurin kuma ga cinkoso sannan kuma ga mutum daure an haɗa da kafa da hannuwa da wuya an daure shine muqarrani ko ina suna da daure suka ji masifa an shiga can sun tabbata a ƙasan wuta can karkashin ƙasan wuta sannan kuma ga mutum da daure ko kwanta mutum yake bai iya fitowa da kai to balle kuma bayan ga zurfi ga cinkoso ga matsatsi wurin sannan kuma an daddaure mutum an hada da kafafu da hannuwa an daure kwanaki nan na ba mata misali nan sai da wallahi sai da suke kuka wasu sai da suke kuka da na ba da misali nan ko misali ne kawai takaitacce na ce masu wallahi mu ji tsoron kunyata a lahira ba kunyatan da ta kai mutum ya shiga wuta na ce ka kaddara yanzu mace ita ta fi jin kunya in aka ce yau ai mata tsirara na ce yanzu nan a ce ana zaune nan wurin ai ma wata tsirara a haɗa ta da kafafunta da kanta a ɗaure a kai can bangonta a aji ba ai mata komi ba a ce kawai ku je ku kalle ta ya za ta ji kuma ko namijin ne yanzu a ce a tuɓe ma kaya gaba ɗaya a haɗa da kanka da kafafunka da hannuwanka a ɗaure ta baya a ɗaure ma kafafunka a ɗaga ka gaba ɗaya komai na ka waje a daure ka kai jikin mamanta aji a ce zama ku je ku yi kallo ya mutum zai ji ran nan in mutum abin da ne ba sa ba wallahi sanda za ku ce ya mutu saboda bala'in bakin ciki to haka fa za a daura mutum yadda uwar shi ta yi kai sannan a wurga cikin wutan nan tsirara haihuwar mamansa kuma a haɗa maza da mata gaba da duk wata alfarma a nan duniya ne maganan mata daban maza daban a ware saboda kowa karamci karamcin mata darajar mata darajar maza a ce kada ma a hannu in a wuta ne gaba ɗaya ba a takuna da maza da mata a cikin wuta gaba ɗaya domin duka ɗan wuta bai da kima bai da daraja wurin Allah da wulakanta kowa kowa sai ya wulakanta shi yasa ake ce mata azabun muhim wuta azaba ce mai wulakantawa ga azabar da mutum yake ji ga azabar wulakancin da ya samu kai da saboda furara haihuwarsa kuma tattaure kafafu da hannu to za ka za a yi musu idan suka ga haka suka shiga ciki a daddauren nan aka wurga su ga wuri mai matsatsi ga su a daddaure da kafafu da hannuwa a daure da kai da'u hunalika subura nan ne za su rika cewa yau mun halaka mun halaka kawai ba sauran magana daga nan sai dai wayyo wayyo mun gama yawo mun halaka kawai subura duk wata kalma ta wahala idan mutum zai iya tuno da sai ya faɗa ita ce subo sai ya faɗi halakar nan Allah ka tsare shi wa qala ta'ala Allah ya kara cewa mai yahdillahu fa huwa al-muhtadi duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya shi da shirye Allah ka samu daga cikin shirye ومن يضلل وند الله يبتر كوا ولن تجد لهم أولياء فلا تسامو سما سويا دا ذات شريد دا سوبا وند ذات تمكي سو من دونه وند با الله با to ko tunda haka ne tunda ba za su samu wani wanda ba Allah ba da zai musu da sun halaka wa nahshuruhum yawmal qiyamah wadannan haka za mu tada su ranar tashin alkiyama ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa haka za mu tada su akan fuskokin su nan ku diba wani hadda aka faɗi wannan ayan aka ce yana gaban manzon Allah ya fashe da kuka ya tambayi manzon Allah ya ce ya za a tada mutane akan fuskokinsu da abin nan kuma su tafiya annabi ya ce mai iko da ya tada su akan kafafu su suka tafiya shi zai tada su akan nan kuma su tafiya akan nan ya fashe da kuka ya ce amantu billah ya ta kuka ba musu yake ba so yake gani haka za a tada su waɗannan ranar tashin alkiyama ala wujuhihim akan fuskokinsu suna tafiya kan fuska mutum yana jan fuska cikin wuta gashi kuma umiyar wa bukman wa summan ka duba yau ka kalli azaba a ce mutum yana cikin wuta gashi ya koma makaho gashi bai ya ji balle ya ji motsi in ya ji wani rugumiyan ya ya kan matsa gefe baya gani balle ya ga azaban in ya gance ya kauce baya jin motsi balle in ya ji ƙara ko ya ji wani wurin an fi ihu ya kauce daga wurin tunda ɗabi'ar da in mutum zai ji da kunnensa ba akwai fa'ida wani wurin dan ya rika matsawa ya ji inda aka fi kuka da yawa ba zai ce dan ya fi zafi ba tunda ya ji masu kuka sun biya wurin a kaga sai sai taka baki ko yau baya ko kuma ya gani da ido to ba zai gani da ido ba kunnensa ba zai ji ba sannan kuma in ya ci wahalan ma kuma ba zai iya magana ba balle ma in ana taimako a ji yayi magana a ce kai can wajen a kai agaji ba gani ba ji ba iya magana shine umyan wa bukman wa summa gaba ɗaya an toshe waɗannan gabobin gaba ɗaya ma'awahun jahannam makomar su kawai ta ce wuta babu wani abu da zai samu a samu a ji sauki kullama khabat kuma duk lokacin da wutar nan ta yi ƙasa irin ta duk ta dushe tana ci da bal bal bal duk lokacin da ta yi ƙasa ta koma kamar garwashi haka ba ta yi ƙasa ba kenan zidna hun sha'ira sai mu ƙara kura ta sai a ƙara ƙara mata kuruwa su ji azaba mai tsanani zalika jazaohu wannan ba haka kawai akai musu ba akwai dalili wannan shine sakamakon su bi annahum kafaru bi ayatina ko da sun kafir ce mu ayoyin duk bayanin da akai musu duk abin da ake bukata na bayani an musu amma ba su ji ba suka koma ma suna shakka wa qalu a idza kunna idaman yanzu har zai yiwu a ce wai in mun koma muka zama kasusuwa wa rufatan muka rujuddige muka koma gaba daya babu mu inna lamab'uthuna khalqan jadida shin nan ne zai yiwu a ce a maida mu sababbin halitta suka ce ba zai yiwu ba shine laifin su an gaya musu za ku mutu ranar kiyama za a tada ku da haka ku yi aiki kafin wannan ranar suka koma suna tambayan wanda ke gaya musu wannan haka za a yi in bayan sun mutu sun rududdige sun zama kasusuwa sun rududdige sannan a ce a tada su halitta sabuwa daban sai haihata wannan abadan ba zai yi ba وقال سبحانه إن المجرمين في دلال وسعر يتي سو ما سليفي ما سليفي ودن سكي ما الله تاواي تبارك وتعالى wanda suka yi tawaye nan suna cikin baka baka da wani irin rashin hankali wanda in an kwana gaya masu magana ba sa ji ba sa amfani da kwakwalwarsu ba sa amfani da hankalinsu yau mai yushabu na finna to za ku gan su ranan ranan da za a rika jan su akan fuskokinsu a wuta akan fuska za a ja saboda kowa ya ji masifa kayan ji masifa duk duka da wani abu in dai a fuska ne sai ka biji sai ka fi jin shi da koina ga tozartawa ga kuma zafin ciwo saboda haka kan fuskoki za a rika jan su ala wujuhi sannan ba haka nan ana ce masa zuku masa saqar ku dan dani shafar wannan wuta mai zafi da aka ba ku labari kuma ku kiyaye ta ba ku dan dana yanzu ku je da take وقال تعالى الله تبارك وتعالى يتونوري فسوف يعلمون mutane za su sani ana gaya masu suna ganin kaman wasa ne akwai lokacin da kowa zai sani idil aglalu fi anaqihim ranan da za a daddaura hukumi a wuya a daddaure masu wasalatil sannan kuma ga sarkokin wuta chain na wuta ku duba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace sarkar wutan nan za a sanya ma dan wuta zira'i saba'in za a sa mai zira'i saba'in shi kada a daure shi saba'una zira'an za a sa sannan a ce faslu ko a sa shi ciki thumma al-jahim sallu thumma fi silsilatin zarquha saba'una zira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahi al-'azim to wannan sarkin da guda ɗaya za ka balle ta faɗo doron duniyar nan a ce sarka ta gutsure wannan gutsuren sarkan da zai gutsure ya fado doron duniya da sai ya shanye ruwan duniya gaba daya kuma sannan da babu wani tudu na ƙasa da zai ƙara fitar da ciyawa wannan sarkan za ta kone shi ta babbake shi kurmus haka za a yi to amma za a daure da mutar ita zira'i saba'in ga hukumi igiyoyi a sannan fi a anakihim والسلاسل sannan a sanya sarƙoƙi su kuma na ja ne wancan hukumi na ɗaɗɗaurewa ne wanda za a ɗaɗɗaure kamar irin wannan gindin da ake ɗaure shanu da shi sa a zango in ka je akwai masu zuwa zango sun sani akwai ma 'yan zangon wanda sun sani sa in aka ɗauro ka kalli girman sa amma wani lokacin aka samu waɗannan wanda suka iya wannan abun ya kaɗa wannan igiyan ya naɗa sannan da shi malam yana gani sannan ya san yanka ta za a idan ya zama ya ji warin jini amma ba ya da daidai sai sun nade wani lokaci ma suna nade shi nan suna dariya saboda sun sun ci dubu sai sai sun zo an zo da irin wannan sa sun gani tun suna yara ana zuwa da su suna ganin iyayen sai da suke yi da shanu suna gani har su ma yanzu sun zama iyaye da haka duk wani sa in zai zo wurin nan duk iyaye shi baya ba su zai ruga da gudu wani ya ruga da gudu kaga sun kalla da gudu sun taro shi ai kuna ganin da suke yi suna ta dariyar su ba ganin abu ne kawai aji sun saba amma kafin ka ce kwabo malamin an jima za ka tada shi kawai kan kan wannan badamin jini sun yanke shi ya yi ihu ya yi kuka ya yi nishi ya yi wane ne amma yana saboda wannan igiyoyin suna da ƙarfi suna da yakinin igiyar na in sun ɗaure da wuya sun kasa ba ka za a ɗaure dan wuta sai an gama ɗaure shi tam da irin waɗannan sannan ba haka nan a sa sarƙa kuma ta ja wadda za a ja shi akan fuska sai wuta filhamik haka za a sanya su cikin wuta mai tsananin zafi wannan cikin ruwan zafi mai tsanani summa fin nari yusjarun sannan kuma a cikin wuta su kuma wannan ana babbaka su kamar yadda ka san ana gobara haka wuta za ta fito yusjarun ta ko ina ba inda ba wuta ba wani wuri da mutum zai latse balle ya jingine ya ce a dan latse nan ya ji daɗi yusjarun kawai gaba ɗaya ko ina ake ake dafa ko ta ina Allah ka saba mu ciki wa qala azza wa jalla khuduhu fa ghulluhu ku kama shi ku daddaure shine wancan aglabi a kama dan wuta domin yana ta yawo yana kariya a filin kiyama ya laita ni lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita ha kanat al khafiya ma haka nan yana ta tafiya yana ta yana ta shi ba baki littafin shi ba an ba na dama na dama suna murna shi ko wannan an ba shi na ya ga wuta zaya yana yawo ko tana yawo tana karya tana ta ita ba ba ta littafin ta ba kamar yadda ka sani a duniya idan aka yi jarabawa result ya fito wanda ya ci sai ya rika cewa na ci na yi fasi wanda ko ya faɗi sai ya ce an kada ni sai ce sun kada ni mugu malamin nan ya kada ni kuma result din bai fito ba sai ce an yi upholding result din ai an rike result mun har yanzu namu an rike ba fito ba kai yake result din ne ba kyau to a nan duniya ma an yi haka balle lahira wanda ya samu mummunan sakamako baya yi mutane albishir da shi baya ma faɗi cewa an bashi baya son a sani ko ce aka kawo mu gani zai boye yadda bai yadda abin to in lahira ne ba wuta za a ba maganan wai a jira wani abu in dai an ba da littafin nan ko mutum ya yi ƙarya ce ba ba shi ba sanda aka ba mala'iku umarni aka ce su raka 'yan aljanna zuwa aljanna su kore 'yan wuta zuwa wuta mutum bai isa ya ce ba zai je ba to za ka ce yasa aka ce ku damƙe su ku kama su waɗannan da ke yawo suna surutu khuduhu fa ghulluhu thumma al-jahima salluhu sannan cikin wannan wuta mai tsanani ku kona shi ciki ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه sannan cikin waɗannan sarƙoƙi chain waɗannan sarƙoƙi da aka tanada kuma dama suna nan sagalgale a hannun mala'iku sharba sharba kawai sai a ce ku daddaure shi ciki ku ja fasluquhu ku ja shi ku daure a ciki innahu kana la yu'minu billahi al-azim abin da ya ja masa haka shine bai imani da Allah mai girma ba saboda haka ya zabi usradul mubin akan alfawzul azim adana Allah wa ajarana naktabi bi hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وحدث اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا عن تراب عنا وحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء وحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين